بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta laraba daren alhamis talatin ga watan muharram kuka rubuta amma na ji kamar ana cewa yau ɗaya ga watan safar to ban dai san sanarwar sarkin musulmi ba yawwa ɗaya ga wata ko shine talatin a ba za ka dawo da mu baya ba ƙarar kuwa jiya muka yi shirin da tara kuma ba ka zo ba yawwa to in ya sanar yau ɗaya ga wata kenan ko gobe to a saudiya ɗaya ga wata to ok to to yau ɗaya ga wata ko a yau talatin a sanarwar sarkin musulmi gobe ɗaya ga wata a saudiya kuma yau ɗaya ga wata ta yau talatin ga watan mahara an gane ko shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan bakwai shi wanda ba sabanin ko wanda ake karɓa ta taga yanzu kuma sai dai a ce alat 2026 muna cikin littafin amalul yaumi wal laila amalul yaumi wal laila wajen rubutu ana kuskure wani lokacin a sa yaumin shi alama ina gani a ɗan rubutun ku haka wani lokacin wannan nunin ɗin ba ta fitowa idan shi na kira alamar suna ce ma'arifa ma alamar suna ce to ka'ida ba ta haduwa a lokaci guda idan ka ce babun ka yi tanuri ne yawwa to idan ba za ka zo ka ce albabul ba ka yi kwakyariya to tolaji ne ba a yi zai ka ce albabu nunin din ba za ta bayyana ba an fahimta da kyau ku eh babun to kaga kowa ya san suna ne na kira ta fito amma ba ka santa sai ka ce albabu haɗuwarsu su biyu kuma kuma an san kuskure ne babba to shi ma ba za ta yi amalul yaumin shi mudaf ne wa mudafun ilai shi wannan amalul yaumi wal laila yawwa um littafin ibn sunni wanda muke karantawa duk laraba a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiya da ke gandun albasa muna karanta rayuwar annabi alaihi salatu wasalam na 24 hours wanda ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana mun tsaya darasi na 80 daidai shafi na 148 za mu tashi darasi na 81 hadisi mai lamba ta ɗari hudu da talatin da ɗaya malaiti babun ma ya kulu idza zukira Allah azza wa jal babu ma ya kulu idza zukira Allah babun da zai magana akan abin da mutum zai faɗa an tunatar da shi Allah ya tashi yin wani abu zai ka ce ka ji tsoron Allah ka san wani yanzu ko abu zai yin kace wani ka ji tsoron Allah zai ce wai shi ni za ka ce wani ji tsoron Allah ni shi ba za a ce ji tsoron Allah ba saboda ya girma wannan annabi alaihi salatu wa salam Allah ce masa ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai wannan annabi ka ji tsoron Allah to kuma kai waye da ba za a gaya ma ba yawwa kawai dai sai dai mutum ladabi zai bayar misali kaga ai yanzu yaro ba zai kalli babansa ya ce baba ka ji tsoron Allah yawwa wannan marahil ne kowa aziza ya ana duba mataki mataki ko mace yanzu ta kalli mijinta duk da ta fara yana shi ta ce ba ka ji tsoron Allah ita wannan min babu aula ma za ta iya faɗa ko kaga kuma ba daidai ba ne yadda na ƙasa ba a so kullum ya rika gayawa na tsayarwa a to ai zancen a ce ba ma so a fito da wannan kalmar cewa yauwa saboda aka ba su kofa kaga rainin da ake ta bawa mata kofa su raina maza ai abin zai yi yawa kuma eh kullum abin da ake nuna mu a addinin ta abin da ake nuna mace ki yi hakuri kullum sai a ce ke hakuri in ta tafi sai a ce kai kuma ka ji tsoron Allah saboda daga ranar ka nuna musu wani abu to za su bokari zance kuma sai ya lalace an fahimta da kyau ko yawwa domin yadda ake cikin wata irin era yanzu ta feminism kaga sai an ba a hankali yadda kungiyoyi na turawan yamma suka miƙe tsaye sai sun lalata abubuwa yanzu wanda ake take ta trending a matsayin wata wai bokarariya tana ta bayani in ka duba ba za ka ga a gidanta take har yanzu da mijinta da 'ya'yanta uku duk manya zagada zagada amma tana ta zika mata zuwa kan su yadda su bokari ita kuma tana gidan nata ko ma me ake mata ai gashi kin zauna kuma ba taɓa jikin ka karan mijinki ba amma kina ziga mata cewa kas yadda kaga ya kamata mata masu hankali su lura da wannan a ko wata da ta auri sanata ba sai na kama sunanta ba da ce wannan shegantakar ta ce kar a yi aure waye ita yanzu ba ta ta auri ta tafi ta auri sanata ba eh dan majalisa ko dan majalisa kaga ta gama ziga su lokacin da ta yi auren wani comment da suka rika suka rika zagin ta kin gama ziga mu an yi kaza ta uku ji ta uku ba ba ma ta ɗaya ba ta uku ta ziga su ta hurewa mata kunne iya hurewa kuma suka yadda kazan da yake mace tana da rauni nan da nan suka rika yadda da kalmominta wallahi sai kawai ji suka yi ta da fita aure dan majalisa mai ci yana nan yana ci Allah ya sauke to mala yace qala akhbarana abu ayyub sulaiman bin muhammad al-khuzai قال حدثنا أبو علقمة نصر بن خزيمة قال أخبرني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه محفوظ بن علقمة عن, عن ابن عائشة قال قال عوف بن مالك رضي الله عنه شيء مالم ابن السني يتي مالم أبو أيوب سليمان بن محمد الخزاعي يا كرن تدش shi kuma wannan Sulaiman bin Muhammad al-Kuzai malamai suna da magana akan sabaibi ne shi kuma ya biyo daga malaminsa alƙama bin nasir ibn khuzaima shi ma da'ifi shi majhul ne ma ba da'ifi ba shi majhul ne yace akhbarani abi khuzaima din mahaifinsa khuzaima ya zantar da shi shi kuma daga nasir bin alƙama shi kuma ya biyo daga dan uwansa mahfuz ibn alƙama shi kuma daga ibn aisha kala yace kala rasulullah kala abu bin malik radiyallahu an abu dan malik Allah ya kara masa yadda yace inna rajulan hakika wani mutum khawwana nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya ha'inci annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi me ya ha'inci duk wani abu da za a amince ma a kansa ko na dukiya ko na magana ko na aiki kai ba daidai ba shine ha'inci yanzu a harkar ku ta architecture engineer mutum ya zo ya baka aiki ya ce yana so a binne gulu bakwai a ƙasa sai ka binne biyar kuma baka gayawar ba ha inci sunan ka ɗauko malami zai wa ɗanka lesin ka ce zo nake awa biyu za ka riƙa da ya zo in ya ga baka gari zai minti arba'in da biyar ko awa ɗaya ha inci ne ha inci ne ko kuma ya je ga abin da aka ce kawai zai zauna awa biyu amma zai tsawo ya ta kallo tsawon minti arba'in ko talatin ha inji ne wallahi da yawa mutane suna rai da irin ko kuma ba zai je ba in aikin gwamnati ne sai ya yi an yi doka da shi zai tafi bakwai da rabi ba zai je ba sai tara ya zama ba a jin komai to ha injin za ka ga kowa da irin nasa kowa mace taiwa miji miji yayi wa mata ƴaƴa su yi wa iyaye malamai su yi wa ɗalibai ɗalibai su yi wa malamai shugabanni su yi wa talaka talaka yayi wa shugaba za ka sha mamaki yanzu wanda za ka ga yana ta korafin cewa wane kansila da kansilan zai janyo shi yanzu ya ba shi wani abu naira dubu dubu ya ce ba mutum goma ya lissafa masu sai ba mutum bakwai to saboda haka ha'incin yana da yawa ta kowane bangare sai mutum ya yi kokari kamar yadda muke faɗa a karatun jiya idan ana karatu kar ka ɗauka da wasu aiki ka fara da farin ɗinsa da kanka haka ne zaka gyaru mai karatu ya rika jin da kansa yake kai ma da ake biya wa kaji da kai ake ba da wani kabri ba da wasu ake ba to Allah yadda zaka ga ka samu canji a rayuwa kuma shine amfanin aiko annabawa domin su zo su mai tarairayi zuciyarmu domin kamar batirin waya take cajin ta sauka yake cajin ta sauka yake ka san duk yadda kake da electronic mai rike caji yana sauka duk rike cajin sa akwai lokacin da zaka ga ya kasa kana bukatar ka ƙara to haka yadda ka ga bambancin batini haka bambancin zukatan suke eh akwai wanda da wuri a rana wani yawo yake da bawa ban domin in yayi ba haka ba za ta mutu to kai ma akwai wanda kamata yayi a ce duk wanda zaka yawo da shi wanda zai rika tashin ka ne ba wanda zai kai kai baro ba to duk wayannan abubuwan suna da muhimmanci mu lura da su to ya haici annabi alaihi salatu wassalam wa kana itamanahu ala ba'd amana ya amince masa a bisa sashin wata amana da aka dora masa cewa kula da kaza kula da kaza fa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da aminta Allah tabbata ya ce wa annabi tsira da aminta Allah tabbata gare shi shi din da aka wato ɗorawa amana sai ya ce wa annabi idza zukirkumullah inni inni udhakkirukumullah ni wai annabi yake gaya wa haka cewa ya rasulullah ina tunatar da ku Allah ina tunatar da ku Allah kala abu bin malik yana gurin yace fanta har su sai na kyare shi ne daka masa tsawa shine kyara na kauka masa tsawa فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce da'uhu ku kyale shi Allahumma inni azkuruka idza dhukirtu bi ya Allah ka shaida ina tuna kai da aka tunatar da ni kai ina karba haka annabi in an tunatar da ni kai ina karba ba shi kenan ba to sai a tafi wani gurin kuma sai ce فقال النبي اللهم إني أذكرك إذا ذكرت بك قال الرجل sai wannan mutumin bai hakura ba sai kuma cewa inni an shiduka billahi azza wa jal ina maka magiya da Allah mai girma da buwaya ina haɗa ka da Allah mutum ya ce dan Allah ya wata ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون كو تساءلون به والأرحام ku kiyaye ubangijin da ake muku magiya da shi a ce wani dan Allah wani dan zumuncin da ke tsakaninmu da kai su ne hanyoyin dama biyu ko al'arham ta sa'aluna bihi wal arhama ai ko bil arhami to yace sai kuma gaya annabi bai hakura ba ina maka magiya da Allah kali yace fanta har su Abu bin Malik yace na kuma daka matsawa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace da'uhu ku kyale Allahumma ya Allah ka sheda inni anshiduka idza nushittu bik ina karban magiya idan aka yi mun magiya da kai aka ce idan kai ne kaza ina yi ya Allah wani sahabi ne muka bada misalin sa muka ce ya yanta bayi ko da azumi na bada misalin bayi da yawa abdullahi bin umar ya yanta bawa ina ga ya kai bawa dubu kun san me yasa dalili shine shi abdullahi dan umar idan ya zo zauna a masallaci yana lazimi ko yana karatu ko yana tasbihinsa kawai yana zaune bayan an idar da sallah sai ya ga wani mutum ya yi sallah in dai sallar ka kai mai kyau ta burge shi sai ce waye wannan shi da addini ake jansa waye wannan sai a ce ai wannan yana cikin bayin kuyangunka bayi bayi a gidanka sai ku kirawo shi idan ya zo zai ce kai dama suka iya sallah to je ka hanyar taka sai suka rika yin dabara sai mutum ya je gyaro sallah zai tafi gaban sai sai aka zo aka ce mai yabi na umar yaudara ka suke yi sai mutum ya je yayo sallah mai kyau a gaban ka ranka yin tashi sai sai ba komai in dai za a yaudare mu da Allah ai imanin ka ne zai sa ma a gaya ma Allah ka gamsu yawwa Abdullahi dan Umar yace ba komai idan dai mutum ya zo yi mai kyau din ya gani zai ce ka je saboda Allah mun yanta ka dama ka iya sallah ka zauna a matsayin bawa ya tara kai tafiyar ka shikenan babu ma ya kulu liman jahila alaihi wa huwa sa'im to babin da yake magana akan abin da zaka faɗa abin da mutum zai faɗa liman jahila alaihi ga wanda ya ma wauta jahilci yayi wauta ce ko wanda ya zo ma wauta wa huwa sa'imun alhali kana azim aljahl shine kamar yana zuwa kalma ce mai fadi duk wani rashin da'a da rashin tarbiyya shine aljahl ana iya yin sa da magana ana iya yin sa da aiki misali abu zarar gifari an gane abu zarai wannan sahabin ɗaya da yake shi wanda ya ce in ka ajiye kuɗi ya kwana a akawun ɗinka ka ci haram ai da abu zarai yana nan mun kaɗe duk akawun ɗinka sai ya zama empty a ranar in ka kwana kwana kuɗi ko a gida ko a banki ka ci haram dalilinsa kuma wallafi ne ya kiri suna zahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليه في نار جهنم فاتقوا بهم بعذبهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم يرجع وانا يكنكري aka ce da shi ayan nan fa baka fahimce ta daidai ba yace shi ya fahimta sai da Usman da karshe cewa ka ga bawan Allah tattara ka bar gari a gari dai ba za a yarda da wannan fahimtar ta ka ba sai koma can rabaza gurin da ake kira rabaza ƙauye daji ne sai anan ya rayu anan kuma dama annabi ya ce zai rayu shi kadai zai mutu shi kadai za a tashe shi kadai ta Abdullahi dan Mas'ud sun dawo daga aikin hajji ya mutu a hanya sai matarsa ta fito titi ta gansu ayari ta ce bayan Allah da Allah ga wani bawan Allah mai gidana ya mutu ku taimaka ku zo ku yi masa sutura suna zuwa ibn Mas'ud da ya kalle shi ya ce ai wannan Abu Zar ne yace sadaka rasulul karim annabi yayi gaskiya dama yace kai kadai zaka rayu kai kadai zaka mutu suka gyara shi suka yi masa sallah suka binne shi shine ai kaga mu kan yanzu a hankalce a yadda aka karanta mana a karatu shi ai dukiya ba a fidda raka sai ta shekara to saboda haka ya za a fidda raka kaga ba za ta yi shi bai yadda ta kwana ba mu sai kuma sai ta shekara to tsabar wara'u ne dan tsaini ne irin nasa akwai masu irin wannan ɗabi'ar ai kun gana ba ku misalin ɗaya daga cikin masu kuɗi a garin nan da da aka zo da interest daga banki muna hirar wani ya ce mun shi a gaban sa an zo banki ya gaya mara kuɗi kuɗin sa ya tari ya kai 2 biliyan ya ce kana sa mara kuɗin sa tun farko farko da aka zo miliyan biyu miliyan uku ya ce kar wanda ya haɗa mata da kuɗinsa abokinsa ya ce ai ka bari in ta zo sai ka fitar sai a je a wani abu da shi ya ce wata na manta fa abin da ya ce kenan akwai mutu har duniya ta nade akwai ire-iren sai ibn umar za a gozar har duniya ta dai to saboda haka abu zarar gifari wata rana sun taho ma'arur ya gan su wani tabi'i ne sai ga abu zan shi da bawansa da kaya iri daya sun yi tumat eh sai gansu ya ce bayan sun gaisa ya ce haba ya abu zar wannan ba yaron gidanka ba ne ya ce ya za ka sa kaya iri ɗaya da shi saboda abin da ya faru shine kamar duk gezina ce misali to amma wannan fari wannan bulu da ya zo sai ya ɗauki kwarjallan wannan sai ba wancan rida'in shi ma wancan sai ya ɗauki ya ba wancan kwarjallan shi kuma ya ɗau rida'i sun ya gansa haka sai ce ya za ka yi bawon gidanka kai mar haka sai ce to dakata ka ji ya ce ka san me yasa nayi wannan ya ce wata rana wata rana wani abu ya haɗa ni da wani daga cikin bayi kuma baka fata ne ya ce da ya ɓata min rai sai na gaya mar magana na ce masa ɗan bakar mace sai annabi ya ji labari da annabi alaihi salatu wasalam ya ji labari yayi ta fada yayi ta fada yana cewa a ayyartahu bi ummihi ya abazar yanzu da mahaifiyarsa kake muzanta mar annabi yana ta maimaita Abu Zar yace hankali na ya tashi daga ƙarshe annabi zai rufe magana yace innaka mur'un fika jahiliya kai mutum ne da har yanzu jahiliya tana tare da kai abinda kaga wannan kaga abin da ya aikata jahiliya shine kai wani abu na wauta innaka mur'un fika jahiliya har yanzu jahiliya tana tare da kai ai mutum yanzu ya zo ya musulun da kace ai tubabbe ne ai jahiliya ce ai jahiliya ce tsantsa to saboda haka yace to shi yasa wannan daga lokacin na ɗauki mataki akan bawa ba zai ƙara bambanta kaina da bayi ba yace to yi za ka ga nayi wannan shigar ka ji dalili misali na biyu annabi yusuf alaihi salatu wasalam lokacin da aka yi gwagwarmaya ya tashi fitowa ai kaga da aka zo aka bashi yanci bayan ya fito lokacin da ya zo ya tadda matan nan suna yayyanki hannunsu da matar sarki ta tara su a ya faɗi wani abu cewa rabbi sijin habbu ilayya mimma ya da'una ni ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin yace ya Allah madaukakin sarki kurkukun ta fi na fi zan kurkuku akan wannan abin da suke kira na akan sa suke nema na da shi ya Allah an baka kawar min daga wannan abin da suke nema na da shi ba zan iya asbu bi ma'ana aminu zan iya karkata zuwa gare su wa kun minal jahilina kuma zan zama cikin jahilai jahilci kaga yin sako mutum zai kewa saban Allah shi ma jahiliya ce shi sa muka ce akwai ta aiki akwai ta magana to shi sa da karshe Allah madaukakin sarki yace khudhil afwa وامر بالعرف واعرض عن الجاهل kai ka rika yin abuwa ka rika umarni da kyakkyawa ka kau da kai ga barin jahilai wanda za su yi da aiki ko da magana to nan kaga shine liman jahila alaihi wanda zai zo ma wauta ta aiki ko ta magana kana azumi wa huwa sa'imun alhali kana azumi to shine annabi ya ba mu shawara yace ga abin da za a ce kaga as-sawmu dama shine ma'ana al-imsak as-sawm kamewa kawai inni nazartu lir rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya nana na maryam cewa na yi wa Allah ba kanti sauman zan yi azumi falan ukallim ba zan kare kowa magana ba wannan a wato kamewa ka yin wani abu shi ma ana kiransa a luga literal meaning din al-imsak shine azumi قال حدثني علي بن احمد بن سليمان قال حدثنا بكار بن قتيبة قال حدثنا المطرب ابن ابو الوارث ابو الوزير قال حدثنا محمد بن موسى المدني عن سعيد بن ابي سعيد المقبري سعيد ابن ابي سعيد المقبري اياك يدونا yawwa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جهل على أحدكم وهو صائم فليقول أعوذ بالله منك إني صائم شيء مالمي ابن السني يا ce malaminsa Aliyu bin Ahmad bin Sulaiman ya karantar da shi shi kuma daga malaminsa Bakkar bin Kutaiba ya karantar da shi shi kuma wannan da'ifi ne sannan shi ma ya jiyo daga malaminsa mudarrif ibn abul wazir shi ma malamai sun yi magana a kansa shi ma daga malaminsa muhammad bin musa al-madani shi kuma daga sa'id bin abi sa'id al-maqburi malaminsa kenan shi kuma daga shehin malaminsa abu hurairah radiyallahu anhu kan yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi yace idza jahila ala ahadikum idan aka yi dayan ku wauta wa huwa sa'imun alhali yana azumi falyaqul yace a'udhu billahi mink ina neman tsari da kai neman tsari a gurin Allah da kai inni sa'imun ni azumi ne wannan lafazin bai ganta ba amma akwai lafazin bukari ko wanda annabi yake cewa idan mutum ya ma wato wauta ko kuma ya zage ka ka ce ni azumi nake inni sa'imun inni sa'imun wannan ruwaya ta bukari ce ta inganta to a'udhu billahi min inni sa'imun babu ma yaqulu idza sami'a man yad'u bi du'a'il jahiliya babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ji wani yana yin da'awa irin ta yin jahiliya bayan an yi mutuwa wayyo Allah mun shiga uku mun lala shi kenan kaza ai ne jahiliyar ai bango ya faɗi jahiliya ce kun san mun sha faɗa da yawa akwai waɗanda daga lokacin da aka yi musu mutuwa lokacin za su shiga uku saboda wannan abin da kuke ta faɗa shi mala'iku za su sai Allah ya amsa kuna cewa shi ke nan ba mai kula da mu yanzu sai Allah ya sai Allah ya amsa a shi wa ya kula da shi to me yasa Allah ku ba zai kula da ku ba shi yana bacci ne ko zai yana bata la yabidu wa la yafna haka mai dahawiya ya ce imamu dahawi yace Allah ba zai bace ba ba zai kare ba wa ya baka wajhu rabbika dul jalali wal ikram Allah yana nan a wanzi ina yawan faɗa wani abu sau da yawa ba wani lokacin sau da yawa wata hikima ta Allah da yace bayan an yi mutuwa a raba gado duk kudin mutumin za ku wata hikima ta Allah madaukakin sarki sai ya tsayar da komai in kuka ajiye dukiyar kuna ganin wayo za ku yi wa Allah sai komai ya tsaya amma daga lokacin da aka raba kowa aka bashi in Allah ya ga dama sai kowa ya cinye nasa kuma sai ya tashi wasu a ciki ko wani sai ga shi yake rike gidan bayan a'a to dan Allah ya nuna ma cewa shi yake arzikin huwa raziqu huwa razzaq shikenan saboda haka ba daidai bane a murƙa muna nawa Allah zato ana inda zanna abdi wa ana ma'ahu idza da'an kyakkyawan zaton da kai wa Allah haka Allah zai kyale ka in ka ce Allah mai azurtawa ne to zai azurta ka wannan ai kaga mugun canfi kenan a ce mai fara kafa ai cewa su wai mai fara kafa ko mai baka kafa a ce wai da arziki haba malam shi ma jahiliya ce zalla a ce in ka auro wance da mutum ya yi aure ya shiga jarawa sai a ce bai baka kafa ya auro a can fata shi na ji ko kwanan nan na ji wani duk da raha yake wani daga cikin malaman garin nan ana tsaye wani zai aure yana cewa wanta zai wata zai aura ai amma ba ta da aure yanzu ce ba zaura ce eh ba zaura ce amma mijinta mutuwa ya ce kai haka ya ce na ce hawa kan makalla wannan ai tambi ne ka gani saboda haka yana nufin shi ma in ya shiga zai kun san wannan tamfin ba wuce shi ma yana yi in ka ruwa wanda mutum ya mutu kai ma zaka bi shi ko a ina aka samu uhu ko da an ce asma'u binti umais duk wanda ya aure ta shahada yake jafar bin abi talib ya aure ta ya yi shahada sayyidina ali ya aure ta ya yi shahada sayyidina abubakar ya shikenan ai a wannan tsari ne na Allah madaukakin sarki to wannan shine to kaga wannan jahiliyar man ya da'u bi du'a'il jahiliya wanda yake kururuwa irin ta 'yan jahiliya da'awa yana kire kiranye kiranye irin na jahiliya an shiga uku an lalace wani abu da yanzu ake zagon aka yi mutuwa mata su cika gidan tab ai ta wasu abubuwa abubuwa ne da in ba a kalle su ba tun yanzu za su zo su fi karfin mutane wallahi za su zo su fi karfin mutane قال أخبرني موسى بن عمر القلزمي قال حدثنا محمد بن عياش بن عباس ابن خلف شين دي دي نين كما يمن تقول قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن مكحول عن عجر بن مرداح التميمي قال يا آل تميم شيء مالمي ابن السني يتي مال منسى موسى بن عمر يا كرنت دش شيني مال من ناسا shi kuma ya jiyo daga nasa malamin Muhammad bin Abbas ibn Khalaf shi kuma daga shehin malaminsa Amru bin Abi Salama shi kuma daga malaminsa sa'id ibn bashir shi kuma daga malaminsa qatada shi kuma qatada shine illa ta farko a isnadin domin mudallisi ne yana tadlis an al-hasan shi ma hasan al-basri yana tadlis an makhul an udi kaga duk su biyun yanzu sun ba isnadin illa عن عجر بن مرداء التميمي قال يا آل تميم يا كو قبيلة دنجن تميم وكان من بني تميم شيما كما ينا تكين بنو تميم ينا تكين قال يتي وكان عند أبي بن كعب kaga wannan kiran ya ku ya ku taron kabila kaza ka kira kabila kaza ai ai ai ai jahiliya ce duk mutane suna musulmi kamar yanzu da yanzu da ake ta wato guguwar fulani ta tashi da hausawa da ake ta yi wasu sun shigo suna ta wani ai kazo jahiliya ce ta nan ne a ka samu dama ana ta zagin dan fodiyo yawwa wanda suke bibiya ai za su gani ai jahiliya kuma kwangila ce aka ɗauko ake so a rusa ana so a gaya ma wai ɗan fodiyo asali zaluntar mu yayi abin da ake so a faɗa ke a ita wannan duk aiki ne misalan da annabi ya faɗa kafin kiyama ta shi fitintunu ne ɗaya bayan ɗaya ba gama da wannan ba sai ka ji wannan dagullo sai dai mutum ya ta'addo Allah ya tsare imaninsa kawai kale ya ce wa kana inda ubayyu bin ka'ab yayin da ya faɗi wannan shi ujir ibn mirdadin at-tamimi yana gaban ubayy dan ka ɗaya daga cikin allaran mumin nan da annabi yake ku koyi qur'anin ku gurin mutum hudu hadda ubayy fa qala ubayy sai ubayy yace addalaka allah bi hani abika wannan ba zan iya fassara ta da Hausa ba zagi ne na cin mutunci eh kawai abin da zaka fassara kai ma kenan cewa ya tinta mutuncinsa a abdaka lahu bi hani abika irin zagin nan ne na tsaman nama da muke faɗa da hausa ya gaya mar kalu suka ce ma ahidna ka ya abal munzir fa hashat wanda suke zaune a gurin suka ce ba mu san da zagi ba me ya faru haka tunda muke ba mu taɓa jin kai zagi haka a akwai lokacin da za ga mutum bai taɓa baka taɓa ji yayi zagi wata ranka ji ya kudin mota eh ka ce ba mu taba ji ka irin wannan kalmar ba me ya faru kale yace to ku dakata ku inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo kira da miki Allah tabbata a gare shi amarana shi ya umarce mu mani a zabi a za'il jahiliya cewa duk wanda ya zo yana yin kururuwa irin ta jahiliya dan an yi mutuwa an nusammiyahu yace mu kama sunansa wala nakniyahu karmi ma alkunya kar mi ma alkunya karara za mu ci mutuncinsa me yasa saboda a nuna ma annabi da kyamar jahiliya a dawo da ita kawai a ce wani dan kaza ne ai wani dan kabila kaza ne jahiliya ce kawai in addini kuke musuluncin za a kalla kawai ba ruwan Allah madaukakin sarki ai tun da kaga aya ta sauka um, um, da Allah madaukakin sarki yake cewa ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum ka san wani abu ne wanda tun a jahiliya ake yi Allah kuma ya zargi abun inna akramakum inda Allah ya atqakum wannan jahiliya to an nusammiyahu mu kama sunansa wala nakniyahu kar mu ma yi ma alkunya mu gaya ma ba daɗi uruku mala albani ya inganta hadisin a cikin littafin al'adabul mufrad hadisi mai lamba ta ɗari tara da sittin da uku ya inganta shi haka na a cikin sunan kubara haka cikin ibn sayyid ibn ibban haka da barani ni ya inganta shi hadisi ne ingantacce kwarai kuwa haka yana cikin sahihul jami'a ma hadisi mai lamba ta 619 al-jami'a babu ma ya kulu idan ka tama suratul baqara to babin da zai bayani akan abin da mutum zai faɗa idan ya kammala suratul baqara yake fansurna alal qaumil kafirin kun san babu kuma guri da ake taka tsantsan mai yawa irin gurin fadailus suwar falala ta surori a nan ne aka samu hadisai da yawa zai fai abin da ya sa su wanda suka rika kirkira a lokacin suna kirkirowa suka ce wai saboda sun ga ana yin sakaci ne wajen karatun qur'ani to sai mutum to sai kai annabi ƙarya annabi cewa ya man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ya mun ƙarya da gangan ya tanadi kujerarsa da kansa a wuta sai suke ce lasna nakzibu alayhi walakin nakzibu lahu wai ai ba ƙarya muke mar ba ta ɓaci a muna yin ƙarya ne don ɗaukaka darajarsa yanzu annaba ai wannan za ka yi wa ƙarya ka tsaga darajarsa sai wanda bai da ita amma yau wace sai da yan siyasa kaga su ne sai mutum ya zo ita sheka ƙarya amma wanda yake da daraja ai baya buƙatar me kaya baya buƙatar na aro to ɗaya daga cikin irin dangilan da ya janyo kenan a cikin faza'ilin suwar aka samu hadisai bai bai da yawa قال أخبرني أبو عثمان قال حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنظلة بن أبي المغيرة القاضي أنا عبد الكريم البصري عن سعيد بن جبير عن حذيفة رضي الله عنه قال شيء مالم ابن السني يتي مالم أبو عثمان ya karantar da shi shi ma ya jiwo daga malaminsa Ibrahim bin Nasir shi ma daga shehin malaminsa Abu Nu'aym shi ma daga malaminsa Hanzala ibn Abil Mugira al-Qadi shi kuma daga malaminsa shine wato Abdul Karim al-Basri shi ma yana da illa Abdul Karim al-Basri da izi daga malaminsa sa'id bin jubair radiyallahu an rahmatullahi alayhi an huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu kan shi kuma daga huzaifa ibn al-yaman radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda kale yace sallaitu khalfan nabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana nayi sallah bayan annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi fa qara'a suratul baqara sai annabi ya karanta suratul baqara duka izu biyar ba kadan ai falamma katama yayin da ya gama kala zai ce Allahumma rabbana lakal hamd qultu sai qultu li Abdul Karim sai na ce Abdul Karim kan mara sau nawa ya biya Ali ya ce sab'a marat sau bakwai alhamdulillah Allahumma rabbana lakal hamd Allahumma rabbana lakal hamd ثم قرأ التي بعدها bayan nan sannan sai shiga surar da take bayanta suratul nisa falamma khatamaha yayin da suratul nisa a nan lokacin annabi ya gama bakara nisa'i yake zai ali imran ba yadda suke a jera haka ba falamma khatamaha yayin da ya gama qala sai qala nahwan min zalik yayin da ya gama nisa'i sai kara fada Allahumma rabbana lakal hamd hatta balaga sab'an sai dai kai sau bakwai to amma kun ga an riga an gaya ba illar hadisin bai inganta ba yawwa kusan ka bai da zamu ji a inda ya inganta a wannan babu ma ya kulu idza qara shahidallah babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya karanta shahidan lahu a surata ali imran annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist yace qala akhbarani abu al abbas ibnu qutayba al asqalani qala hadathana ibnu abi sir ibnu abi sir sari qala hadathana abu sa'id umar ibnu hafs ibnu thabit ibnu zurara قال حدثني عبد الملك بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير قال حدثني أبي عن جدي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال شيء مالمي ابن السني يتي مالم أبو العباس ابن قتيبة العسقلاني يا كرن تدش shi kuma ya jiyo daga shehin malaminsa ibn abi sari shi kuma daga malaminsa abu sa'idin umar bin haf ibn sabit ibn zurara shi kuma daga shehin malaminsa abdulmalik bin yahya ibn abbad ibn abdullahi bin zubair shi kuma daga malaminsa mahaifinsa shine wa abdullahi dan zubairu shi kuma daga kakansa shine zubairu bin al'awam an zubairu bin al'awam gashi nan radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرأ هذه الآية نادى النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت عليه لوكت إن يكرنت وانا آية شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم نادى النبي عند يبي وانا شهد الله الله يا شهد أنه لا إله إلا هو cewa ba wanda ya cancanta abota wa sai shi Allah ya shaida akan wannan ko kowa bai shaida wa shi Allah ya shaida cewa ba wanda ya cancanta abota wa sai Allah sai yace wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaida wa ulul ilmi da ma abota ilimi ku duba ku ga me yasa Allah bai ce wal ins wal jinni wal insu ba da mutum da aljan a ko kuma a ce wal insu kawai da mutane a sai Allah ya ce ulul ilmi a cikin mutanen ma ma'abota ilimi ka'iman bilkisti waɗanda suke tsaye akan adalci shi sa za ku ga duk wato a halittar da Allah ya yi masu ilimi Allah su ya fi fifitawa ai kamar yadda na yi wa mata karatu ne na ce halittun Allah kala biyar ne kala biyar ne mutane mala'iku aljanu dabbobi ke abubuwa marasa rai wani guri muka zo da su nake cewa to in ka cewa annabi alaihi salatu wasalam ba mutum bane mala'ika ne kai ma ba za ka faɗa haka ba aljani ne mutum yana faɗan wannan ya san muƙeƙen kafuri ya zama ya yi radda za ka ce ba dabba ai ya wancan muni ba saboda haka ballantana abubuwa marasa rai to me kaga mutum ne amma wanda ya fi kowa wannan shi ne daidai karka suke mawaka su rufta ka sai annabi ba mutum ba ne to me Allah ne shi ba Allah ba ne annabi alaihi salatu wassalam mutum ne amma ya fi kowa inna ma ana basharun mithlukum yuha ilai domin mutum yana da kima da martaba a gurin Allah wala kad karamna bani adam Allah ya girmama dan adam saboda haka a kiyaye to kaga a wannan category din da ka gani a ta a cikin mala'iku wanda Allah ya fi fifitawa su ne masu ilimi lokacin da Allah ya halitta annabi Adam da me Allah ya fifita Adam akan mala'iku da ilimi wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum ala almalaikati fa qala anbi'uni ai kun ga lokacin da aka yi halitta sun fara maganganu ya ubangiji ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak me Allah yace da su inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da ba ku sani ba sai Allah ya sanar da annabi Adam ilimin abubuwa daban-daban aka ce to ku faɗa ga abubuwa na Allah ya halitta ku faɗe su tunda kun fi dan Adam sun faɗa amma annabi Adam ana cewa faɗi ya rika cewa wannan tukunya ce wannan ludayi wannan magirbi wannan kaza komai ya faɗe shi da wannan Allah ya fifita shi akan su saboda kasancewar ilimi aiki ne mala abdullahi sani makarantar lungu yayan mala umar sani fage a wasu baitukansa allah ya ji kansa da yake cewa shi ilimi kan mai da yaro babba ya mai da bawa ɗa saboda gabata shi ne kuma hata a cikin dabbobi mai ilimi daban yake yanzu ku je karnukan nan da ake sai da su na ai kudin su ka je ka ji kudin kai in ka aka gama karatu kai kai gogulin ka tambaya ka ji a gaya ma kudin kare guda daya ka ji kudin kuma Allah ma a cikin suwa wato a cikin suratul maida ai ya bambance mana cewa kare a cikin umdatul akam ma da muka biya wajen babu saidi ai kaga kare mai ilimi daban yake da jahili cewa kai mai ilimin kare kare mai ilimi ya kamo dabba kawai ku cinye amma jahilin kare ba ta aka kar ku ci hatta a dabbobi Allah ya fifita masu ilimi akan waɗanda ba su da ilimi shi sa abin da zai ta baka tausayi shine da yadda yanzu muke ta ci gaba mai haƙa rijiya ilimi na ƙara baya malam jafar Allah ya ji kansa yake nan da shekara 20 za a yi generation na konsumin jahilai wallahi a cikin generation din muke domin AI ta zo yanzu muna magana da wani malamin makaranta ɗazu scientist ne muna magana electrician ne yana min gyara sai yake cewa ina wannan magana sai yake cewa yace ai kwashen ma da nace yanzu yara da waya suke zuwa su kwafe amsa sai yace mun ai AI yanzu da ka haska mata kwashen din sai ta baka amsa tana haska mata sai ta jiye ma amsa kawai shikenan kai Allah ya sauya ba jiya nake ba ku labarin ɗaliban mu wasu suna cewa yan boko ne suna cewa ai haramun ne zama ba kaya yanzu wai ba kari o ba wai haramun ne zama ɗaya na level 3 ba ɗaya tana level 2 amma suna gaya mun haramun ne zama ba kaya yanzu a makaranta kari o ba wai eh saboda haka duk su ne haka za su ta ɗebo su a ita Allah ya ji kan ilimi eh to saboda haka kaga wa ulul ilmi da ma'abota ilimi shi sa wanda ya kafin 2000 daga 2000 zuwa baya duk wanda ya samu one credit HF9 ya fi mai nan credit ne yanzu ko ka yadda ko baka yadda ba yawwa ina ma waya take lokacin na ruwan su yawwa tunda an gaya ma an rubuta musu akan allo yaro ya ta zo bi ko bukule da ce ya gaji kwakwar ma wai shi ya gaji ai kaga karshen lalacewa ta zo a to ai baka san wani abu abin takaici ba bara wani daga cikin daktoci mai masu maka jarabawa dakta ne laktara ne a jirki muna wani harkar da'awa da shi ina zaune yana takaddun bukule din yana nuna mun da ya nuna mun wata takarda wa x yana maka waye da ya nuna mun booklet din yan different makarantu da different jawoji Allah amsa iri ɗaya ce akwai tambayoyin da gaba ɗaya amsoshi iri ɗaya ne kowa da kobo AI Allah ya sauke to kaga nan ga wasu an yi takatsantsan ya likitocin da za su rika duba mu ya to AI suke duba ba sai in zama na gida ni ma duba ba na san ana gogulin da ba ai kaga gwara gogulin da AI dan da gogulin alal akalli sai yayi wani aiki da kokolwarsa sai tantance wani abu a gogulin amma AI ita ba jahilin mai ilimi kenan kana neman jahilin mai ilimi AI kenan kawai abin da ka tambaye ta shi za ta baka amma a gogulin sai ka zaka ga mutum zai tafi ya yi yawa inna lillahi wa inna ilaihi Allah ya tsawai Allah ya ji kan musulmi eh ashhadu an la ilaha illallah jimal abdul wahab to wannan shine wa ulul ilmi qa'imun bil qisti suna ɗaya akan adalci sai Allah ya ce la ilaha illahu ba wanda ya cancanta a bautawa sai Allah al aziz wane mutum wanda ya fi karfin kowa al hakimu kuma wanda yake mai hikima قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذو قيرا da amincin Allah tabbata a gare shi yace wa ana ashhadu annaka ay rabb ni ma ina shaidawa kai ne wato na shaida kai ne ba wanda ba wanda ya tantanta a bautawa sai kai ya rabbi ya ubangiji sauran minti biyar kake ta nuna mu oke to eh abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana akwai littattafai architect wannan kara amma ba takin baka sani ba da da yan wasu daga cikin iyayenmu da suka bada gudunmawa za a fara littafi za mu fara asabar to sai muka yi dabara gaskiya saboda mun je ran asabar kaɗan zai yi to kawai yanzu za a raba ta nan Allah ya sa wasu sun samu sai a kuma raba ta gurin karatu amma wanda yake da shi ya Allah kai ya karba wanda ya zai nazo yana nan wanda muka taɓa yi shekara sha biyar baya yawwa kai ya karba in baya nan to sai a kuma za a nemi kuma mafi yawanci masu wanda ya san komai da lokaci ma a sabar din baya zuwa kai ya karba a ɗebi na mata a kai musu na gaba biyu ma